أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 19 ga wata na safar hijira shekara 1441 wanda ya dace da 18 ga watan goma shekara 2019 a insha Allah za mu tashi cikin tafsirin na sutul hijir za mu tashi aya ta 40 mun tsaye aya ta 39 ta maganin magana ta haɗe da yan wata sai mun koma harkon aya ta 39 wannan shine inda za mu tashi insha Allah akwai tambaya da aka yi to ganin tana da alaka da magana ta addu'a zan bar ta a ƙarshen shirin zan maimaito da wasu addu'o'i sai a gama tare da mas'ala ta addu'a insha Allah kenan za a alama sai ka fara da farkon aya ta 39 ayar jima'a ga watan
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين wannan darasi da ya wuce sati da gabata mun yi dogon bayani kan wannan mas'ala ta rantsuwa da shaidan ko iblis yayi game da dalilin halakar da shi da aka yi dalilin kin sujada ga adam ya rantsuwa da girman Allah sai ya kawata ma ɗiyan adam ababen haram ya kawata musu su a cikin ƙasa ya yi alkawarin cewa dukka sai ya jirmiyar da su gaba ɗaya wannan ya cikin alkawari da ya wanda da wani darasi da ya gabata da muka kan wannan matsalar alaka ɗan adam da shi ɗani iya ba mu darasin cewa ba wani wanda ya tsira ko ke da garanti tabbacin tsira daga makircin shaidan dole sai an gama da addu'a don mun gano alƙawarin da ya yi kuma yadda ya fara abin daga baban adam annabin allah manzan allah wanda allah ya magana da shi amma ga abin da ya wakana wannan darasi ne gare mu na neman tsari daga makircin shaidan shi sa ko ta ko ta sura ko ta sallah ake budewa da karatu da ta'awuzi a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim ba karamin hadari bane bayan haka kuma iya karantar da mu da cewa mu tausayawa kanmu mu tausayawa wanda ya bar hanya eh shaydan yakan iya rinjayen mutum idan mun ga wani balle cikin wanda yake mutumin kware ne ya bar hanya to ka a bar shi abu bayan shi da nasiha da neman maido shi kan hanya su ma suka bar hanya gaba daya kakka yi mamaki iya daga cikin aikin shaidan kenan kai naka na mai wa'azi mai da'awa kullum neman maido wanda ya karkace kake kan hanya kuma kakka yi mamakin shi da ya bar hanya haka ne iya cikin tarkon shaidan ne ya haɗa ne kai ma baka tsira ba na kira mai kokarin yan uwa cewa tausaya masu laifi da neman maido masu laifi kan hanya mu da muke kan hanya muna fata a ta addu'a Allah ya tabbatar da mu manzo Allah kai yawan wannan addu'a ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik annabi na yawan wannan addu'a tana gare mu ya mai jiyo zukata ka tabbatar da zukatan mu akan addininka mu yawaita addu'a ta neman tabbaci kan wannan addini Allah ya tabbatar da mu yanzu wannan aya da ya karanta cewa qal cewa magana ce ta shaidan da ya bayan an halakar da shi an tsina mai albarka duniya da lafiyar ya ce rab ya ubangiji bima a rawaita ne dalilin halakar da ni da kai la'uzayinan na lahun fil arda zan awata musu sabanka a saman ƙasa wal aghwiyannahum ajma'in kuma zan halakar da su gaba daya amma ce illa ibadaka minhum mukhlasin sai bayanka wanda ka zaba المخلصين دبان المخلصين دبان المخلصين aka wa lamucin kasara bayi masu tsarki aiki dan Allah masu ikhlasi amma al-mukhlasin mai fata kallon kenan waɗanda Allah ya zaba kenan kurin sai wanda Allah ya zaba kadai ne zai tsira daga makircin shi kuma shi ne Allah ya labari cewa wala kar saddaka alami bin zannu fataba'u la farqa min al-mu'minin wannan zato da yayi ya samu cin magurin shi domin ɗan adam mafi yawa sun bi shi illa yan kaɗan daga cikin masu imani wanda ke na Allah kare muna fata Allah samu cikin layin wanda ya kare sai kullum ake neman tsari daga shaidan a wajen Allah ya kare ka daga sharrin shi قال هذا صراط قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين na'am yace ha Allah ce hada siratun alayya mustaqim wannan ita ce hanya ta wadda cewa hanya mai kakka yanda na hukunta ma kaina duk wanda ya bika da kai da su irin Allah na ya yi hukunci ga iyan iblis da wanda ya bi shi da wuta kuma da yanda Allah ya tsame wasu bayi duk yanda zai yi bai iya galabas haka Allah ya tuba makan shi ya ce inna ibadi wannan magana kawai haka take bayina kenan wanda na zaɓa na kiyaye daga kai kenan ba ka mulki komi ba akwai bayi wanda Allah ya tsare ya ce wannan bayi nawa laisa laka alaihim sultan babu babu kada wata hujja baka da wani karihin halakar da su wani Allah ya kararu ne a wajen Allah illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wanda ya bi ka daga cikin halakaku da mahalakakkiya kadan halaka bi ka amma wanda na kare ba ka iya su haka Allah ya tsara ta hukumta ma kanshi to me ba wannan وإن جهنم لموعدهم أجمعين to
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
na'am dan wana wannan abin da kenan duk wanda ya bi iblis ga hukuncin Allah gare shi da shi iblis kin da duk wanda ya bi shi yace wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in jahannama ita ce wurin da Allah ya alƙawarin zai ga masu gaba daya da iblis da duk wanda ya bi shi daga cikin halakaku gidan jahannama ne makomus kuma ci ajima gaba daya sai Allah ke gaya mana wannan jahannama laha sab'atu abwab tana da kofa bakwai likulli babin minhum juz'un maqsum wannan kowa bakwai kowace da irin nata inda kowa gida a shi ke kowa takwas kowace da masu aiki iri kaza aiki kaza aiki kaza ka je kowace da irin masu shigarta ita ma ta wuta kowa bakwai ce kowace kowa da irin aiki irin nata masu shigarta in wannan alkashin wannan mas'alar kowa bakwai ga jahannama akwai abin da ya shahara cikin malaman tafsir suna kama ganganu ba su hada ruwayoyi cewa kowa bakwai sunan wuta bakwai jahannama hutama saƙat jahim lazza sa'ir hawiya wannan suna jero su akan cewa su ne ƙohohin wannan guda bakwai na jahannama wanda wannan hada wasu ruwayoyi wadda aka dangana cewa wata wutar ta mummune ce jihannama wata wuta hutama ta kahuna hukai wata ta kahurai wata ta yahuda wata ta nasaru din dai aka ruwayoyi aka faɗi ma wanda kowace wuta ga- ga- ga mutanenta amma yawan duk da wannan abin ya shahara a gaskiyar magana malamai masu ta wannan mas'ala kuma kai ma idan ka aji hankalin ka ji magana za ka ga wannan magana duk da kamar su ibn atiya aka ina ga umar ashqa dai malamai masu sun tabbatar da cewa dama ruwayoyin wanda aka kawo aka dangana suka shahara aka dogara kansu ruwayoyi ne ba ɗaya mai inganci kuma ba wata ta- ta- ta- ta dangana kyakkyawa zuwa ga magana da Allah ya sarkar ma fa ruwayoyi ne marasa tushe sai aka kawo magana a kansu amma duk mai shi wani wani ayon kuɗa zai gano lamarin ba haka bane alayama kama sunan jahannama mai jahannama a cikin ƙani wuri guda kwarar wurin jahannama kwarar wani jahannama idon fara da nan wani jahannama lama idon ajiyar وإن جهنم لموعدهم أجمعين asabu yanzu na yamuwa wajen ka gano ba sunan wuta guda ba ne ba jahannama ko da za ka wuta ma sai mu zai aiki hankali shi ku lura da magana nan bayan mu yi biyu baya bayan bayanin alƙawalin Allah subhanahu wata'ala na duk wanda ya bi iblis duk wani halakeke ya ce ina jahannama da mau'idu ajma'in jahannama ce makoma gaba ɗaya an ware wani za mu ga cewa wannan sunaye kurin sunayen wuta ne Allah ta tafi kurin sunayen da Allah yake ambatan wuta da halayenta da sunayen da ya mata kurin amma ba sunan wuta guda bane kaga nan Allah ta gaba daya duk wani gawi Allah kake yace jahannama ce mau'idum ajma'in kaga ba ambaci su wasu ba bai kira Joseph ko makan hudu ma kallala ya bizanta kama
كلا لينبذن في الحطمة eh وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
hasabu Allah ya ce kalla bayan tsawatarwa ga dama halin dan adam na kafirce ma Allah ya ce layun bazanna fil hutama za a jewa su nan alhutama an wa wuta su alhutama yanzu ke kare lalan kwasa duk wani kafiri don banza yanzu ke kakkarya shi hali ne na wuta kenan mai karereya wannan shi ne yake hutama ya ce wa ma'adara kamar hutama waye san da kai mai adike da hutama ya ce narun lahil mukada kurin wutar allah ce wadda take tana nan a hure kurin sunan wuta ne alhutama daga cikin aikin da wuta take saka kuma za ka masaka وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر hasabuka Allah iya magana na akan magana wuta da ɗan wuta ya ce wa ma adraka ma saka wa ya sanar da kai abin da ake ce ma saka ya ce la tubqi wala tadar ita wannan wuta ta sakar ba ta bari ba abin da yake saura ba wanda ke tsira kun ba ta barin komai sai ta kona lawhatul bashar tana kona ta ta fata ta goshi ta ta fuska ma'ana tana lasar fuska kaga da kurin nan hali ne daga cikin halin wuta saka sunanta ne kurin aljahim wanda suka keɓance wasu in Allah ya ce jahim فأمتك فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
kun ji ko Allah ta fa amma man tagha wa atara al hayata dunya Allah ta amma duk wanda ya huce gona da iri kowaye bai ware wani ba wa atara al hayata dunya ya zaɓi rayuwa ta duniya akan lahira sai ta fa inna al jahima hiya al ma'awa jahim ce makomashi kaga ta mutan ruwa an keɓance jahimu ta nusa ruwa ce ta an keɓance akwai matsala ko wani hali ne sunaye ne na wuta Allah ya ambata wannan wurare ka zan ta kudin duk wanda ya tsaurin kai ya zaɓi rayuwa ta duniya jahimu ce makomashi kaga da jahim ba keɓance bai hudawa ko wani sauru ko wani kurin taka kurin duka wanda yake an taga sai laza kalla inna laza
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى nan ma Allah ya tsawatarwa ne akan halin kahurci na bayan Allah eh wannan tsawatarwa ta kalla innaha laza makomar su laza ce an gama daga cikin abin da kake nazza'atan lishawa tana tale fatar goshi daga cikin mutuka cinyewa ta da'o man adabara wa tawalla tana kiran duk wanda ya bada baya ya juya kamar da maganar Allah tana kiran shi suna in mana ba ka tsere mata wannan daga cikin halin wuta ne duka halin wuta ne gaba daya sa'ira ta wata ke ta sa'ira فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير كاجي لا يدا كو غدا بي تكر الله يتي فريق في الجنة وفريق في السعير كر bangare wasu a gidan aljanna wasu a sa'ir haka nan an keɓanta suke da wasu kurin sa'ira ce ke wani ya karantar da kai cewa kurin sa'ira sa'ira sunan wuta ne kurin ba sun wuta bace ba daga cikin suna ta suwana ce ba ta suwana ba a'a duk wannan sunayen wuta ne Allah ke ambata a cikin alkur'ani sai ta hauya وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
a takaice ita ya ce magana hawiya wa ma adraka ma hiya narun lal muqada narun hamiya wasan da ka abin da ake cewa hawiya wata wuta ce hamiya tsananin zafi ka ke nan ma wani hali ne daga cikin halin wuta tsananin zafi da take wace hawiya yanzu ke gangarawa cikinta kuma sai tsananin zafi yan wadana a takaice duka wannan sunaye sunayen wuta ne ba tare ba da an keɓance gidan suwa ne gidan suwa ne tala iya cewa faminu man amana bihi wa man masadda anhu ya ce wakafa bi jahannama sa'ira to ana ce daga cikin mutane bayi akwai wanda ya imani da shi akwai wanda aka kan mana wanda aka kanke game da imani sai ta wakafa bi jahannama sa'ira kaga nan aita ya isa ma jahannama ta ake tarauta ba mai sa'ira mai horuwa ya mai koruwa gare su ta ga an ce jihar na masarir ke na abu guda ne duk sunan mene ne sunan wuta ne kura hakan kuma sunna misali annabi sallallahu alaihi iya cewa gobe kiyama yuta bi jahannam ma'a sab'un alf zimam ma kullu zimam sab'un alf malaki yajurunha ta gobe kiyama ta za zo da jahannama ne wa me magana da yawa ta ake a jahannama a ta masu imani ce an kai laifi a ta audo ka ta wace ce da za ta muna haka aka wani ta kaga wani kudin sunaye na wuta kaga a wacin ruwa ta musulun annan sallar salam ta yake gobe kiyama ta yi wuta bi jahannam kurin za a zo da jahannama gobe kiyama ma'a saba'un alif wani ke juruna za a zo da jahannama da mala'ika za su da zimami ma'ana da linzami dubu saba'in zadar da linzami dubu saba'in ce ma kudin zimam kowane linzami iya tare da mala'ika dubu saba'in to wannan girman jihar an zaɓa kwanta maka abin mu yi magana cewa a ƙaddara yawan dubu saba'in ga dubu dubu saba'in in kada zai sai baka wajen katin miliyan nafsan miliyon katin miliyar nafsan miliyon zai baka wannan ko ƙato ko ƙato ɗan dako a gama kasa amma duniya ba kaɗan mace ba duk da duk duniya wannan da mutanen ba magana ba nijarwa mu yan miliyan na mura miliyan da ko miliyan ishirin ko ba wani abu ko ba miliyan ba miliyar hudu da nafsan miliyon da miliyon ɗari tara wani mala'ika ne ba ƙato ɗan dako wannan kuma abu guda ne haka haka nan cikin gobe kiyama haka za ta zo a filin kiyama shi zai ce dan sai wata zabura kowa zai gurfana kowa tsoro gama shi kowa zai ta kake sakan shi kowa zai zai tsorata sai ta malaika jibril da karshe lokacin da aka da ya ga ahalin cuta hankalin shi tashi tun da kace bai ƙara murmushi ba kurin ya ga bala'i to wannan ɗan waje hannama suna ne sa'ir saƙar hawiya hutama lazza jahannama duk sunan wuta ne illa nan cewa laha sab'at abwab Allah ya tabbatar da ƙohohi guda bakwai take da ita wutar to amma wannan maganar cewa ƙowa kaza sunanta kaza bai zo ba a sunna tabbatarta kina ba ina bana take cewa wani abu abu ne na gaibu wani bai iya shiga ya fasara ta ga ta sunanta kaza masaka babu ruwaya shi Allah bai faɗa ba sunan ko ce haka manzon da Allah ya ko ba a samu yayi bayani ba cewa wannan kowa bakwai ga kowa suwa ne ga kowa suwa ne ko Yahudawa ko Nasaru ko su Fir'auna ko mumunai tasa daban bai waɗi ba kan zan bar magana yanda Allah faɗe ta Allah shi ya san hakikanin suna wa'ina ƙoyoyi amma tabbas abin da yake nasin Qur'ani sai likulli babin minhum juz'un maqsum shin tabbatacce kowace wannan kowa guda bakwai da irin kasanta eh wasu mutane wasu kalar aiki ne kowa kenan daidai aikin da daidai kofarka in wata da aljanna Allah ya mace kowa takwas ta yan aljanna annabi mace kowa takwas aljanna kowa takwas amma manzo Allah bai kai tsaya cewa kowa ba su azumi ko kaza amma bai kai ne ba cewa kowa takwas ga suwa ne ga suwa ne bai faɗi ba kuma ma tana da aljanna tana kowa takwas kuma amma maganar keɓance ta ɗaya ta zuwa na ce ta biyu ta zuwa na ce ta uku ta zuwa na ce shine babu da a cikin suna tabbatata kuma dama babu shi a cikin qur'ani ke da haka bayanin da shi muna tsaya ki irin wannan ababen sun zo mutum ya tsaya ji hankalin shi kullum qur'ani kullum muna magana in hada wannan magana idan ana karatun qur'ani kai rike nasi da Allah ya ce kaza karara ko ya zo a sunna kaza karara sauran bayani malam wani ko tabiwa ne ya ce kaza daga kaza ne wannan kake na akwai ɗan ran amma amma da kuma akan sai ga a huce gurin owa bakwai ce ta masu imani ta muna hukai ta ka ta yahudawa ta waye an ka huce kiran me ji zai dauka kamar Allah ne ya ja da wani abu ta kuma muke cewa kudin abun dole a tace su mutum ya san akan me tace zai annabi qur'ani mun karanci kun cewa wuta tana da kowa bakwai wannan kowa bakwai kowace da irin nata amma maganar suna ba mu da suna karara kuma wannan suna da aka dala mata cikin qur'ani su jahannama su tama su lazza sakara hawiya sunan wuta ne a jumlace wannan shine abin da kuka magana akan wannan wurare wallahi a'lam ya Allah ci gaba
إن المتقين في جنات وعيون
Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun nan kuma yan wa qur'ani kenan ya ba da bushara ya yi galgadi ya yi bushara yanzu mun zai tashi hankalin bala'in wuta kuma yanzu Allah sai kama labarin su kuma mutanen kware Allah samu alayan su ya ce innal dama an ce cikin rama tahiyya ta masu imani mai imani huke bi ne huke tsoro da na fata da na kamna an ka tsorata kuma shi tsoro ya hana ka saban Allah daɗi bushara ta baka kuzarin bautar Allah shi ne hikimar dama a baka tsoro ka tsorata kaka taɓa abin da aka hana ka ko a maka bushara ka ji sakamakon da zaka samu an ka aiki alkhairi da yin akurajen ka a baka ƙarfin gwiwa na aikata alkhairi don samun sakamakon Allah yanzu ya ce mana innal muttaqin kai fara fi jannatin mu'min can mutanen banza ne mujrimai kafirai ya ce amma bayi masu jin tsoron Allah suna cikin aljanna aljannoni gidajen aljanna biloli benaye da aka ma ko aka ba ko aljanna wa uyun da idanun ruwa iri iri mun san dai akwai na madara akwai na zumuwa akwai na giyar ruwa ta fice donan su dai suna nan kowa an mai wannan alkawali amma ta yi muttaqi shi sa can cikin na ga gadis na da cewa innal muttaqina fi nu'min akhdhu bi ma'atan rabbihim cikin zariyat innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhin ma atahum rabbuhum المتقين في جنات وعيون akhidhin ma atahum rabbuhum آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
innal muttaqina fi jannatin wa uyun ɗan ma'ana masu tsoron Allah suna cikin aljanna da idanun ruwa akhidina ma atahum rabbuhum suna karbal irin ni'imomi da ubangiji ya musu suna ce mu kawo wai su abu taqin dan ka san ba a banza ba yace innahum kanu qabla zalika muslimin su kahin wannan rana da aka ba su wannan sakamako mutanen kware ne musulmi daga cikin ajinsu kanu qalilan min al-layl ma yaj'un wa bil ashhar hum yastakbirun kenan aiki suka yi yace a duniya daman mutanen kware ne masu kyautata ibada ne daga cikin ajinsu a cikin dare suka bar dan lokaci wanda ba sa barci a cikin shi kuma lokacin suhur lokaci mai albarka na amsa addu'a lokacin da wani mutane suna shinkori wani iya shinkori sa abin da inda ake ba lokacin da barayi suka yi sata don mafi yawa binciken sata da aka ta barayi suna yin ta karye uku zuwa karye biyar zuwa hudu wani haka ne kuma haka suka ce sun barayi sani lokacin wanda kowa ya tafi kai shinkori ko duka ɗayan kakonta mai gaji kakonta lokaci to wani lokacin da Allah ke cigiya ina mai tuba ina mai addu'a ina mai roƙon barki haka da kullum duk duk duniya dan duniya su ne kace haka Allah ka duniya cikiya ina mai addu'a ina mai neman tuba ina mai roƙo ina mai addu'a Allah ya cikiya ga lokacin mai riba kenan suna riba ta irin wannan lokaci a lokacin su gobe haka na a duniya aiki suka yi to wayannan masu tsoron Allah su ne aka ba su wannan gidan aljanna wadda yake cikin wani aljanna wa'yun da idanu na ruwa na zumuwar na madaral na giyar lahira ya ce udukuluwa bi salamin amin ادخلوها بسلام آمنين
ya ce za a ce udukuluwa bi salamin amin wannan na ke cewa za su shiga can da muka yi bayani kan maganar kan magana ta maganar masu imani ai kaga lokacin da suka zo suna zawa tun daga kowa wasu kallazina taqaw rabbahum lil jannati وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين
Allah ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al jannati zumara an rako waɗanda suka yi tsoron ubangijinsu zuwa ga gidan aljanna zumara ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a masu yawan sallah masu yawan azumi masu jihadi fi sabi- hawa mataki mataki na mutane zumara ƙungiya ƙungiya group group hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha har suna tafiya haka gurup gurup kowace da tata har lokacin da suka zo bakin wannan kowa dama kayan su zo tuni an buɗe ƙofar yan wuta ne sai sun zo buf za a iya kaɗo su tukun a shiga su kayan su zo an buɗe don karamawa wa ƙala lau muka zanutu ba yan gadin aljanna za su ce ma waɗannan bayan allah na ƙwarai salamun alaikum tibutu fadukuluwa khalidi tun daga kowa amincin Allah ya tabbata gare ku sai mutum kun ji daɗi kun wani sai mutum a nan kowa za a ba su wani albishir sai mutum kun ji daɗin ku kun fadukuluwa ku shiga ciki khalidin kuna masu dawama a ciki haka za a zo a shiga cikin aminci tun daga kowa daga sallama haka ciki a yi sallama gaba ɗaya sallama daga ƙoni salamun kaulan na rabbin rai daga Allah gaba daya zama kowa sallama yanzu gaba daya zama kowa sallama Allah ya ce wannan shiga da za a ce udhuluha bi salamin aminin ku shiga wannan gidan aljanna cikin aminci kuna cikin nutsuwa eh cikin nutsuwa Allah samu a ciki to wannan za a nan
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل ‘yan wa kowa sani ɗabi'a mutum a duniya za ka rayu da mai imani da imanin shi da komai kai ma da imaninka amma ɗabi'a wani abu ya gita tsakanin ya musguna maka ko ka musguna mishi zuciyarka tana kyambata in ka kai shi maka haushi ya baka haushi ta iya baka haushi ma kwada ne shi ma yawa don wani abu da ya maka da ya sata wani abu ya a kaso da ya mutum zai iya yi abu amma ya kasa mancewa ga kai ga shi mai imani ne kai mai imani ne amma akwai matsala ta fito kuma kowa zai shiga aljanna annan ma yawa samu irin wannan tsakanin wanda wani iya ba shi haushi ko an warke to amma mun shiga aljanna ya zai fata zai to shi ne hikima ta Allah rahama ta Allah wannan Allah shi ya san ko ya ko sanin eh kai da abokinka za ka mada da uba ne ma mace da miji mata da miji iyawa ta tsane shi wanda kawai da zai ta tsane shi kuma an san a lahira za a gama kowa da masu shi to ya zai wannan tsana da ta wata ya lafi zama aljanna tsana kaga bai wago to irin wannan awa bai hikima Allah an zo kofa gab wa naza'ana ma fi sudun naghil duk wani abu na na keta na turbin wata rankin duk wani wani abu da ke zuciya kamar da kyau Allah ce za mu hudda za mu hudda abin da ke zukatansu min naghil ikhwanan eh ala sururin mutaqabilin yace za a shiga aljanna ɗan uwan juna kuma ala surur yace akan gado akan gadaje mutaka ba ba juna kiyaya aljanna ba ba juna kiyaya a ba ba juna kiyaya ana kallon juna fasa a fasa ana kallon juna mutaqabilin kaga wannan iya karantar da mu cewa wani iya ce rahama ta Allah tsakanin bayi ya ɗauke wata kyama haka cikin araf ونزعنا ما في صدور من جلد تجري من تجري من النهار أعرف ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار
وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
to a takaice cewa 'yan aljanna cikin ni'ima da Allah ya musu Allah ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil za mu hudda duk irin abin da ke zakatansu na gil keta tsana wani abu dai na rankin mara kyau na zuciya za a hudda ya ta tajari min ta hakimin anhar ana cikin nishadi ƙoramu suna gudana ƙalƙashinsu suna cikin wannan ni'ima wa ƙalu alhamdulillahi lazi hadana li hada godiya ta tabbata ga Allah muna godiya ga Allah da ya shiryar da mu ga wannan samun wannan matsayi wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah baiwa inda ba dan shiriya ta Allah ba baiwa mu samu wannan ni'ima ce za su ce da ce wala kasar suna rubuta bil haq ta ce wala kasar ta suna rubuta bil haq na gaban kamar abin da kamar kenan wala kasar ta suna rubuta bil haq manzannin ubangiji za su tabbata kenan tunda sun ga haza لقد جاءت رسل ربنا بالحق wani dutse ko وقالوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون kenan bayan sun ga wannan ni'ima sun ma Allah godiya na me da komi ni'imar daga Allah take fadala ce ta Allah ka tari ne Allah masa ya ba su damar shiriya suka samu wannan fadala kace la kaza ja'at rusulun bina bil haqq lalle manzannin da ubangiji ya aika duniya suka kiraye mu su ba mu bushara lalle manzannin Allah sun zo da labari na gaskiya dan sun ga haza ga suna cikin ni'imar da ta wasu bushara suna cikin wannan kalmomi wa nudu can sai su ji kira sai a kira su an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna da kuke cikin ta an gada muku an gada muku ta bima kuntum ta'malun dan kullun cikin Allah ya ce magana an gada muku ko sai me gado abinda babu mun ka kaci gabas ikogba an ce gado shi ya sha wahala ya je zuwa ya waye ta ya kare tara ya bari ya tafi tabbas ya kawo shi da gado ta kankan bukan da gada aljanna gada aljanna ta babu da ba ɗaya ka jiki Allah kai wa aljanna Allah ya ce kenan kamar zama kenan kamar a ce an ba ku ne an mallaka muku abinda wannan gida an gada muku shi amma ta yi bima kuntum ta amalu dalilin aiki da kuka yi da ake magana cewa ya tabbata a sunna tabbatatta manzana ya bayani cewa ɗayanku aikin shi bai sa shi aljanna sai suka ce haka ya rasu ta hannu amma ce sai Allah ya lullube ni da fadalin shi abin ne a nan aikin da shi kadai in ba don fadala ta Allah ba da rama ta Allah bai kai ba ka biya Allah ba gidan aljanna ka san da kake aiki kai wata kana yi ma ke baka wata kudin mutum wata ko kuwa biya ne ai ka saba aiki a biya ka wata albashi so biyan albashi ma wata kai kare ma sai da bashi non la baka an sa a baka ba miliyan nawa da baka kare da su kina shi da kina aljanna ta wuce magana inda za a wani aiki ne abin bai kai baka ba a baka aljanna an ce bai kai ba ni'ima ɗaya wata Allah maka ta ji ko gani wannan kenan magana cewa lalle aljanna ana bada ta da fadar amma masu aikin ne Allah san Allah sanarwa ala inna rahmatullahi qaribu minal muslimin ita rahmatu Allah Allah ce tana gudanar masu kyautatawa kenan Allah lalle aikin maka ɗaya bai samu aljanna amma masu aikin su ne Allah ke gama da rahama shi ta da aljanna kashi gana kenan urusumuha bima kuntum ta'malun an gada muku aljanna dalilin abin da kuka aikata a duniya yace ikhwana ala sururi mutaqabili za su zama ɗan uwan juna suna horin ciki suna fuskantar juna la musun fiya nasabun لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين an wa a wannan gida na ni'ima ana sanar da kai la yamassun fiha nasbun a aljanna babu wahala ba a yi wani aiki a gaji babu ba noma ba kiwo babu babu babu wahala ta kare a ce shi suke godiya suka ce alazi halana dara makamata mai fadali can cikin fadar alazi halana dara makamata mai fadali can cikin fadar Allah ka ce suke ce suna cikin nima zai ce Allah allazi Allah dara makamata mai fadali Allah shi ne zama da mu a gidan gidan zama daga fadalai shi la masu nafiya na sabu wadda masu la masu nafiya na gobe a suka ce dai suna cikin nima a janna الذي أحلنا دار المقامة من فضله
لا يمسنا.
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
nan suna cikin nima suna godiya ga Allah allazi ahallana darul muqamata min fadlihi Allah shine ya saukar da mu ya kama wannan gida na zama dan ba zuwa ake ba a dawo darul muqama ne gidan zama ne har abada kuma suka ce min fadlihi daga cikin fadalar Allah la yamasuna fiha nasabun a wannan gida ba ma gajiya ba wata ba ana babu wahala ولا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لا يمسنا فيها لغوب باما باما وهلا كما باما gaji a ce mun mun gaji ba abu da ba abu da zaka gaji ko ci ko sha ko ma menene ba na abu zaka aje a ce kai ka gaji idan mu a nan duniya na ma ka gaji hakuri ga yace ya kai ya gaji ko ka ci bale na maso yi eh hakuri ga nan ka to ka ci ma hakuri ga gaji ko ko ma me anan gaji aiki ko ma me suka diba ba ka in ne kana ce ka gaji to ba a gaji a can ba gajiya babu wahala babu wahala balle a gaji ai nasabun yin aiki ka sa a gaji ko to babu aiki babu wahala balle a gaji an kore biyu babu wahala wani ya gaji ma ya wahala da gaji ba ya ji ma ya ji ma ya wahala da gaji ba akwai gajiya daban wahala za ta yayi ya gaji aiki noma ne yayi yayi wani ya gaji amma wahala ta ko amma iya wani kasa gajiya da wuri to duka biyun babu wahala balle gajiya eh suna cikin muna cikin nima la masu nasiya na sabon babu wahala wala masu nasiya lugu kuma wata gajiya kasawa ba ta samun cikin aljanna haka suke cikin wannan ni'ima Allah ce wa mahum minha bi mukharjin kuma gida ne an shiga ba a huta har abada eh za a kira aljanna inna lakum an tahayau fala tamutu abada ban gane ba za ku yi tadawama rayuwar kun rayuwa ce ba mutuwa hal abada wa ma muna bi mukhrajin bayan wannan Allah ya ce nabi ibadi nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim kuma wa anna azabi huwa al-azabul alim yanzu yan wamanci mutanen banza Allah mun Allah kare mu kama shi layansu mun ji mutanen ƙwarai Allah samu alayansu yanzu bayan wannan Allah sai bi ba da wani ayoyi guda biyu ce nabi ibadi ka ba bayina labari wanda bai sani bai sani Allah ka ba mun zan shi umarni ya sanar da bayi eh nabi ibadi ka ba bayina labari anni ana lagafurur rahim shi Allah shine al-ghafur mai yawan gafara duk laifin da kai kai shekara nawa kana shekara hamsin tattan kana yi shekara hamsin tattan layin karuwai ta tsuho ma ta ta tuba ta ka ce da tuba ta tuba ne ta tuba ne kai ta ka to za a yi jijiyar da suka tuba a ɗaya baiwa ta ta baiwa bayan da ya tuba ta tuba ne ba ta mutu ba shi kuma abin da ke hana tuba biyu ne gargara ko mata ta hudu rana da yamma to ba wannan bai zo ba kenan ko ta tsuwa kuma sai ai tunda bai zo bai bayan tsuwa a tuba ce dai Allah mai ka tare bai mutu ba eh shekara ne ya saka ciki a banna in giya ne iya haɗuwa kan titi kurran ne ya tuba sai kuma daga tashi ma shekara kasa talatin kana ibada Allah kana kana Allah sai kace baka da ba a Allah kuma sai ka kun kuɗa gidan aljanna Allah kenan eh ya yayi Allah mai ga gafur kuma ta arrahim na bi ɗan wa yakan yi mutum ya laifi eh na yi maka bani maka maka laifi shikenan amma ba rahama to Allah sai ya yi mai laifi ba uba kuma ya sa shi gidan rahama gidan aljanna Allah kenan ya yayi laifin kuma saka cikin ni'ima rahamatin Allah ne shi arrahim to Allah ka sanar da bayi ni ne mai gafara kuma mai jin kan bayi Allah kenan wannan sifa ce ta Allah batar wani Allah ghafur lakum arrahim yace kuma wa anna azabi huwa al'azabul alim haka kuma Allah idan ya kamu daga tuba ba kuma gare shi ba ha kuma kamu ne mai tsirni wanda baka ji mu mishi dan wakan wannan yake da ba da hankali ga bawa a kullum da kuma sai wani ya tuba ɗaya biyu amma a musulunci ba magana tuba ko ba iya kan tuba shedan yanda ya rinjaye ka kana kansa kwarai ka koma ta banza kai ma ka murkushe shi in ka ma ka murkushe shi haka za ku ta yi da yau dan wa rigima dan adam da shedan wata gugurmaya ta ta ta mutuwa gugurmaya ta iya kan rayuwarka duk lokacin da mutum ya tuba da ya koma kata shi kira tuba ku yi waye kita ba wanda yake tuba magana ta ruwa da ta tabbata cikin gaskace ba ko musulmi ko su sab'in ne ko su sab'in ka tuba babu iyaka sa ka ɗaya ne ka tuba ka mutu ka aje ya muka shi ka mutu shi ne matsala Eh, ya murkushe ka baka dawo baka mutu shi ne haɗari amma in dai ka tuba ko tsono ne in dai ka tuba ya kai ka tuba ta gaskiya amma ya rinjaye ka ba wani ba wani mamaki amma kenan tana nan kowa abu ne ka tuba ka koma ga Allah in je ka tuban kaka ce ai na magana wa magana rayuwa ta haɓa da magabata haka muna sassata abin bin hanbal sananna lokacin da ya zo ƙarshen rayuwa ana kamar mutar da ke suna kulla ila ilham kulla ila illallah sai suka iya cewa la la la hankalin sai tashi imamu ahlus sunna wal jama'a iya wannan kalma kai kalmar shahada kana la la la can daga ba sai ba mutuwa bace shiga wani hali ne na aka ce na dogo sun aka ce su ma da ake sai suka ce imam kan mu ya rikice mana kan mu ya darni muna rika ta ma kalmar shahada makana ce la la la yace wallahi yace kalmar shahada bata bata gushe ba a baki mu ina tare ta ba yace shedan ne ya gito mini yake ce futani ne amal ka tsira amal ka tsira daga shari na kina ya buga ya buga ka tsira shi ne kace la la la mata kare ya shi ba amince ba da kai mata kare na da rai ba zai zama kacin gaba shedan fa Allah ke yi Allah ke yi haka ne mutum hamar Allah tabbatar da shi Qur'an kenan ta azaba ta ita ce azaba mai tsanani kuma cewa an wani a takace nan akwai bayani na maganar dai bawa kullum kakamance dillahin da kai ku tuba ga Allah kuma ka zama komowa a same Allah man fatar muna fatan Allah sa mu cika a daidai mu cika kan hanya ta kwarai dangane da magana dan uwa na magana tambaya dai ta addu'a akwai yayin maganar sharadin amsa addu'a ya babban sharadin amsa addu'a cin halaka da yin ta cikin halin imani da amsa ake cewa Allah bai karɓar addu'ar ghafili shagalalle ya ce ku roƙi Allah cikin yaƙini kira ka Allah kana da yaƙini Allah zai karɓa eh kuma hankalinka a nan ga kana a gaban Allah irin lokacin lokacin ta da sujada ko cikin dare wannan mutum cikin daren wannan su zai na ƙarshe rairan wannan kawanta a ɗauka don samun bai bukata kuma ka yi da imani Allah zai karɓa yan wa cikin bayani da mazan yi gani yan wa rayuwa ko wasan rayuwa yau dan kasuwa kake malamin kake almajirin ne ma aka cikin me kake ko wadan adam yakan samu damuwa iri iri zan ambato addu'o'i guda uku wanda suke ɗauke damuwa sai da gabata mun yi wannan yar gajera ta idan aka shiga damuwa ko matsala manzana ya karanta da al'umma ku karanta ku ce Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu so bi ce Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a ba wani kayyadewa ko kaza ka wannan kalma cewa ka kira Allah cewa Allah shine ubangijinka ba ka gama Allah da komai ta biyu wanda za a ambata kenan a yau ruwa Bukhari ya kawo musulun a kalisa Abdullahi bin Abbas ya ce annabi kansa zama za a sabo karbun in samu damuwa ga abin da yake faɗa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbu samawati wa rabbul arsh rabbul arsh al-azim wannan bakin ta kenan zan mai tata la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم wannan tana da cikin addu'a da kashi matsala ta damuwa ta samu matsala ka karanta ta tana taimaka ma ba wajen mutu daga haka wata ruwaya wadda manzo Allah ya tabbatar da ruwa ta inganta ne cikin musulun albani haka cikin musulun imam ahmad ruwa ta inganta haka cikin azkar na imam nawawi ita wannan abin manzo Allah yake cewa sallallahu yake cewa ma asaba ahadun qattun hammun wala hazan faqal yace babu wani kowane ne kin namiji ko mace wanda damuwa ko bakin ciki zai sama ya karanta wannan addu'a gata Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati biyadika majin fiya hukumuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila huzni wa dhahaba hammi yace idan kai wannan addu'a illa azhaba Allah hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farjan faqila ya rasulullah ala nata'allamuha faqala bala yanbaghi liman sami'a an yata'allamaha manzala ce babu wani wanda bakin ciki zai samu ko damuwa ya karanta wannan addu'a yace sai Allah ya doke mai wannan damuwa da bakin ciki ba kare ba ya canza mai alkhairi da wannan damuwa wani ya rasu da ya manzan Allah kenan ya kamata makarantu wannan ya ce kwarai ya ce ya kamata duni jona addu'a ya koye ta ka koye ta damuwa in ta zo ka yi wurin nafa ta cikin azkar nauyi sai wani ce wani ce ya rasu da inda da magabun mangubi na hannun ya rasu da ai ina gaba mai asara mai takaici irin wanda ya su irin wannan kalmomi bisan su ba manzana annabi ce ajal kwarai yace fa uluhunna wa allimuhunna annabi ce ku karanta wannan kalmomi ko muku mana ku karantar da su eh ku karantar da wasu to fa inna man qalaha iltimasan duk wanda karanta wannan addu'a iya ne neman mafihin abin da ka cikin kalmomin azhaba Allahu hammu Allah zai doke mai damuwa shi huzunahu kuma wa talafa hau Allah zai tsaya mai horin ciki a rayuwa ta zai baka tsawon tsawon rayuwa cikin horin ciki zan mai taka wanda bi iya da kiyaye ba bai ban da rubuta ta yawa he kama radio ko tele ko masu masu group ta markaz he ka shura he ka ji kawai da jama'a ka rubuta ma aiki ne ga ta zan mai taka cewa ga addu'a Allahumma inni abduka wa bunu abdika وابن أمتك ناسية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي معناتها أيام مجنة duk wanda ya karanta ta iya mai neman abin da ke cikin kalmominta Allah zai kiya mai da kina su kina kasan me ma'anarta a jumlace Allahumma inni abduka ya Allah ni dai bawanka ne wa bunu abdika dan bawanka ne wa bunu amatika dan baiwarka ne nasiya tibiye duka Allah ba an sanar nasiya gashin nan kar magana cewa komi na a hannunka ki Allah madin siya hukumaka duk hukumci da kai a kaina ya huce Allah duk abin da kai a kaina Allah ya zarfi adalin fiye ka dauka Allah kai mai adalci ne kan hukuncin ka Allah a kaina asa aluka Allah ina roƙonka da kullum sunan huwa laka duk wani sunanka kajiwa ina roƙonka da dukkan wani sunanka san mai tabi na saka sunan da ka ambaci kanka da shi aw allamtahu ahadan min khalqi ko sunan da ka sani duk wani bawanka duk sunan da kanta da wani bawanka haka wani suna ina ina roƙon ka da shi duk wani suna da Allah san da wani bawa annabi ne wani mutum kware ne duk wani suna da san da bawanka ina roƙon da wani suna Allah aw anzaltahu ahadan an ka mai ta awata ta bika bika ko ina roƙon ka da dukkan suna da kasarkar a littafin kai ma yace a sa'asrata bihi fi ilmin ghaibi inda kai sunan ma da babu a littafin ka ba ga kowa ma haka sunan da ga kowa ba ina banka da dukkan suna da ka keɓance kanka da sanin shi ke duwun sunan Allah ka roki Allah da shi me yasa Allah ba zai baka ba dan wa Allah biya bukatun yace an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi yace kenan aw ta'tada bi fi ilmin gabrin da ko sunan da kake bance da cikin ilmin gabrin shi me kake roƙo an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya qur'ani yanzu hasken zuciyata mana ya zamanto kamar ce dausayi a zuciyata wa nuru sai daga samun hasken zuciya wa jila a wuzini ya yaye mu damuwata wa zahaba hammi kuma ya tahiya mun daga bakin ciki na wannan shi abin daga cikin addu'a Allah ta muke mu daga lokaci ya tego Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma wannan cewa dukkan wuraren addu'a a sujada ne cikin tayya ne ko ina kana yin kuma kai imanin abu annabi ya ba labari in dai kai Allah zai kusan ma da bakin cikin damuwarka ya canza maka damuwa da alheri da jin daɗi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته